الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إنك لن تستطيع معي صبرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا da annabi Musa ya samu wannan bawan Allah wanda Allah ya bada labarin sa abdan min ibadina wani bawa daga cikin bayinmu atainahu rahmatan min indina wanda muka bashi walittaka daga gare mu in ji malaman ma'arifa annabta in ji wasu malamai wa allamnahu min ladunna ilma wanda muka bashi ilimi tsakanin mu mu da shi in ji Allah tsakaninsa da Allah wattaqullaha wa yu'allimukumullah wanda Allah ya bashi ilimi tsakaninsa shi da shi qala lahu Musa da Allah Musa ya same shi yace masa hal attabi'uka ko zan samu in bi ka ala an tu'allimani akan don ka sanar da ni zan bi ka ne don ka sanar da ni mimma ullimta daga cikin abin da aka sanar da kai rushdan na shirya ba na hudan ba hudan kam shi shugaba ne daga cikin manyan shugabannin annaba ulul azmi amma rushdan yake tambayarsa wato shirya cikin shirya tunda yake addini kullum hawa uku ne islam da iman da isan islam shine gama gari na kowa da kowa iman shine samun kwaya mai ƙarfi cikin musulunci shine ma'anan imani sannan ihsani kuma ɗaukan hanyar bayin Allah shine ɗalabur rushdi din neman shiriya a cikin shiriya haratta biyu ka ala an tu'allimani ma ullimta rushda gara sai khadir yace masa innaka lan tastati'a ma sabra kai ba za ka iya yin haƙuri tare da ni ba saboda haka tafiyar tamu za ta yi wuya don kai kana da ilimi wanda Allah ya sanar da kai wanda ka dogara da shi da hujjoji cikakku ni ina da ilimi wanda Allah ya sanar da ni ina da hujjoji a kansa cikakku kuma ilimin namu yana sabawa ba za ka iya haƙuri ka tafi tare da ni ba shi ainihin ilimin ma'arifa shine ilimin haƙiƙa ilimin shari'a wanda ake karantawa littattafai shine ilimin shari'a wato wanda annabawa suke zuwa da shi kuma suna da ilimin ma'arifa ɗin to amma abinda suke rinjayarwa saboda su jagoran kowa da kowa ne to saboda haka su abinda suka fi dogara da shi ilimin shari'a ilimin hakika ɗin wani abu ne a ɓoye a wurinsu saboda haka shi wannan bawan Allah da Allah ce abdan min ibadina ɗin nan khadir babu sunansa a ƙur'ani amma shi annabi Musa Allah ya ambace shi sau da yawa a cikin alƙur'ani ya ambace shi sau ɗari da talatin da shida ƙur'ani annabi Musa sau ɗari da talatin da shida ƙur'ani a lokacin da annabi Ibrahim sau sittin da tara aka faɗe shi amma shi annabi sau ɗari ne da talatin da shida annabi Ibrahim da kansa sau sittin da tara aka faɗe shi a ƙur'ani amma shi Khadir ɗin nan ko sau ɗaya ba su zo a ƙur'ani abdan min ibadina ba to yana cikin ma'aikatan security ne na Allah wato matsayin walittaka kenan su bayin Allah ne ɓoyayyu iliminsu kuma ɓoyayye ne saboda haka ne yace ba za ka iya haƙuri tare da ni ba innaka lan tastatiya ma'i sabra وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا كما كان da gaskiya a cikin rashin haƙurin yin bi na a cikin abubuwa ɗin domin ba za ka iya haƙuri ba ya za ka yi haƙuri akan abin da iliminka bai kai ba bai kewaye da abin ba wato ƙur'an yana gaya mana wa fauka kulli zi ilmin alim komi iliminka akwai ka ilimi yau ga mutumin da yake magana da Allah kullum shine nan Musa banda annabi Muhammad da annabi Ibrahim za mu maimaita ba wanda ya kai annabi Musa magana da Allah amma Allah ya ce yana da wani bawa wanda yake da ilimin da annabi Musa ba shi da shi saboda haka alkur'ani yana mana wa'azi ne cewa mun buga wa mutane kowane irin misali wannan da ya isa misali mutum kar ya dogara da cewa shi malami ne ya san komai da kuma a'a arafta sai an magabat anka ashiya'u ka dai san wani abu a cikin ilimi amma abubuwan da suka ɓuya gare ka sun fi yawa kamar yadda zai zo nan gaba a faɗi abubuwan mamaki ɗin kenan idan mutum ya zama malami babban malami in aka ce masa akwai wani malami yana da ilimin da wannan malamin ba shi da shi to kar a yi mamaki ƙur'ani ne ya faɗa ba mutum ne ya faɗa ba ba za a taƙaita ilimin addini akan ilimin wani malami shi kaɗai ba idan an fice iliminsa ɗan iliminsa zan ce zai ce bayyewa kaddara bai yiwuwa kaddara me za a kaddara cikin ilimin Allah ai ba yadda za mutum ya ce dukkan ilimin Allah ya kewaye da shi har annabawa ma kowa gurgurdun abin da aka bashi aka bashi tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd kaga dai annabi Musa an tura shi wurin wani mutum wanda ba annabi ba balle ya zama mursali balle ya zama ulul azmi yanzu kaga in kace Khadiru ba annabi bane ba laifi domin kan suna mabiya ilimi in kace annabi ne ba laifi wasu malamai sun faɗi amma da ka ce annabi Musa ba annabi bane ka zama kafiri Khadir in ka ce annabi ne gaskiya wasu ma sun faɗi haka saboda sun dogara da wa ma fa'altu an amri abin da dubba ni na sa kaina ba gaya mini akai nayi sai suka manta akwai wahayin ilhama to abin da suka dogara da shi kenan in ka ce ba annabi bane yadda malamai suka faɗi kenan don annabi ba zai iya jayayya da annabi Musa don shugabansa ne shi annabi Musa shugaban annabawa ne bayan annabi Muhammad da annabi Ibrahim wani annabi ba zai iya jayayya da shi ba saboda haka wannan wani malami ne wanda Allah ya sanar da shi ilimi tsakaninsa shi da shi ala an tu'allimani ma qala innaka lan tastati bi sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra ta yaya zaka iya yin hakuri akan abinda iliminka bai kewaye da shi ba khubran wato ilimi قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا la asi laka amra kajin wancan malami zai magana sai ya magana da karfinsa akan karfin shehuntaka shine shehunsa shi ko annabi Musa zai magana a hankali akan ladabi irin na almaji na muridanci hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda qala innaka lan tastariya mai sabra وكيف تزدي ولا ما لم تبي خبرة قال ستزدنا إن شاء الله صابرا والله ذاك ثامن الله يسوء ما يحقني ذاك ثامن ما يحقني ولا آتي لك أمرا كون أمرني با كان يد مريدي يكي يد شيخ سكينا ولا آتي لك أمرا kenan komi yawan ilimin malami idan da wani ilimi na fa'ida kai ba ka da shi ba abin kunya ba ne ka je wajen malamin ka nemi wannan ilimi balle ma ilimi wanda yake na haƙiƙa wanda yake na haƙiƙa wanda zai kusatar da kai da Allah fiye da ilimin zahiri domin shi ilimin zahiri yana rataya ne da shari'ar Allah ilimin baɗini kuma yana rataya ne da sifofin Allah har zuwa ga zatin Allah akwai bambanci tsakaninsu wato ko matakin farkon ma da mataki na biyu akwai bambanci balle tsakanin matakin farko da mataki na uku yanzu matakin farko ne ake magana da mataki na uku islam ne yake magana da ihsan wato tsakanin islam da iman ma akwai wani abu na bambanci dole sai an yi haƙuri misali ubangiji yana cewa wallahu Allah ya tawaffa da wasu na mautiha mutane in za su mutu Allah ne ke kashe su yana ce Allahu lazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum ma yaf'al min zalikum min shay Allah shine ya halicce ku shine zai raya ku shine zai kashe ku shine zai tashe ku a cikin dodanni ko kuma kowa akwai mai iya yin wannan banda Allah babu ta sai aka je aka samu wani ya ɗauki ko gatari ko bindiga sai ya buga wani mutumin sai aka ce mutumin ya mutu sai da mutumin suka kamo shi suka kawo shi gaban hukuma wannan ya kashe mana mutum wanda aka ce ya kashe mutumin din sai aka ce ka ji abin da suka faɗa yace na ji ranka da ni in su ban san Allah ba ina tsammanin ranka da ai kai ka san Allah banda Allah kuma iya kashe mutum Allah ya tanfa dan fasahi na mautiha Allah yake kashe mutane to shin mutum in ya musa wannan ya zama me ya zama kafiri kuma sai ya kyale shi sai sarki ko sarki ko ko hukuma din don alkali wato zai zai zartar da hukuncin kisa na ramuwa amma ba shi zai zartar ba sai an je gaban gaban bot a zartar na hukuma ce to haka ne Allah lazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yutikum mun ji karatun ka na alqur'ani na imani da shi na imani da duk abin da qur'ani ya faɗa amma in ce ko kai ma ka yi imani da alqur'ani ce kwarai kuwa ce to bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى Allah ya wajabta kowa ya kashe wani a kashe shi in namiji ne ya kashe namiji a kashe shi in mace ta kashe mai a kashe ta in ɗa kashe ɗa a kashe shi in ba a kashe ba a kashe shi to wancan magana na farko cewa Allah shi ke kashe mutane in ba kace ba haka bane ka zama kafiri wannan ko abin da aka karanta aka ce kowa ya kashe wani a kashe a rama in kace ba haka bane nan ma ka zama kafiri menene wancan na farko yana magana da harshen musulunci na shari'a wannan kana magana da harshen hakika na tauhidi na cewa ba mu iya komai sai Allah kuma haka ne gaskiya amma kuma za a rushe shari'a don wannan ba kowanne da hanyarsa wannan abu ne wanda za ka kulle a zuciyarka ba abin da yake faruwa sai abin da Allah ya yi ba wanda yake iya mutuwa sai wanda Allah ya kashe shi ba wanda yake zuwa iya zuwa duniya sai wanda Allah ya kawo shi wannan haka ne ba abinda zai motsa sai wanda Allah ya motsa ba abinda zai kawai sai wanda Allah ya mai da shi kawai komai haka ne amma a babin tauhidi da hakika wajen shari'a za a bi ma kan ya amaluna fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu in ka aikata alheri a ce ka aikata alheri a baka lada a baka aljanna in ka aikata sharri a ce ka aikata sharri a baka azaba a baka wuta in baka tuba ba wannan shine ma'anar shari'a hakikanin hakika ko tana nan idan ba a samu wani na ukun ya zo ya san na farkon ya san na biyun ya san nasa ba irin na kadir din to ba za a daidaita ba sai ta sabani to amma in na uku ya zo malamin su malamin ma'arifa sai ce menene kuke magana ne ce wannan ne ya kashe mutum yace ba shi ya kashe ba Allah ne ya kashe to kai me kace eh haka ne kai ma baka ja ba kai ma baka ja eh ku dakata kai da kace Allah ne yake kashe mutane haka abin yake yanzu yadda Allah ya kawo ka duniya haka ka iso mana nan ai da kamata ka cire riga ka cire wando ka zo tsirara ka kace haka Allah ya kawo ka duniya ba za ka yi ƙarya ba inda wannan hanyar za ka biyo me yasa ka kai ciku ciku ka zuwa tsumma jikinka in an tambaye ka ce a Allah yana da iko ya kawo wanda riga da wando har da rawani kamar zakara ban haka ba haka yadda kuka na zo din haka Allah ya kawo ni idan ya yaka mai sunansa mahaukaci to hakika zalla kenan ba shari'a a kanta mahaukaci sannan kuma kai kuma da kace haka misalin abin da ka faɗa fa yanzu kamar a tsaye da mata ne guda biyu dukkan su kyawawa amma wannan matar roba ce an mata ado kamar irin roban nan da masu ɗinki suke yin tallan ɗinkin su da shi an mata ado an sa mata gwanagwanai amma roba ce wannan ku haka Allah ya wota yadda ya wota nan haka ta zo suka tsaya tare wannan ba komai a jikinta ɗin galibinta yadda Allah ya hariso ta kuma da rana ne wannan ku ta hada gwanagwanai amma ba mace bace matar roba ce a cikin guda biyu na wacce ce mataka wannan dai mahaukaciya ce wannan kuwa mutum bace roba ne ko in ana son zaɓa a ɗaya da kayan adon nan a mayar wannan matar to shine hada shari'a da hakika kenan malamai suka ce shari'atun bila haqiqatin batila haqiqatun bila shari'atin atila inda aka ce shari'a kawai za a runguwa ba haqiqa ciki to kamar gida ce ba kwaya a cikin kwanfan abun ban za ka rika in kuma aka ce haqiqar za a rike ba shari'a to ba kyan gani ba kyan gani to saboda haka dole a hada su shari'a da haqiqa annabi Musa zai magana nan da harshen shari'a shi ko kadri zai magana da harshen haqiqa yanzu za mu je da magana za ta rika tafiya daidai هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تهد به خبرا قال سي سي النبي موسى دكنت يزا مريدي يو ستجدون إن شاء الله صابرا فإن إن شاء الله أنكما an tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faru wanda aka faɗa farkon sura wala taqulanna li shay'in inni fa'il zalika gadan illa in sha Allah manyan bayin Allah irin ka duk abin da za su faɗa sai sun ce insha Allah kaji abin da Musa ya faɗi anan ko satajina insha Allah sabiran wala asi laka amra zaka same ni mutum mai hakuri in Allah ya so ba zan saba maka komai cikin umurni na tsakanin almajiri da mai bada karatu
قال قال فلا تسألني عن شيء حتى وكيف تصبر على ما لم تحر به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا kenan dole tsakanin shaihi da muridi sai an yi sharaɗi an yarjejeniya an sa hannu sannan ake shiryawa to naji naji ka karɓi cewa za ka iya bi na ba za ka saba mini cikin dukkan umarni ba to ni ku abin da zan fara faɗa maka fahimta ba ta ni in dai ka bi ni fala tas'alanni an shay'in kada ka karka karka tambaye ni akan dukkan komai hatta udisa laka minhu zikra sai da in ni na fara ambata maka abin sai da in na ba in ni na baka labarin abin na ambata maka abin amma karka ga wani abu ka tambaye ni shar'i kenan
فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها أنا خرقتها لتغرق أهلها أنا خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا شكرا an kulle yarjejeniya kenan tsakanin shehi da muridinsa suna tafiya shi ma dai karka manta shi muridin nasa babban shugaba ne na cikin ulul azumi na rusuli yana biyansa suna tafiya fan qaraka hatta idan hatta idan hatta idan rakiba fi safinati suna bin bakin kogi suna neman jirgi mai hayarwa suna bi suna bi suna bi ba samu jirgi ba ba dauke su ba sai wani waɗansu jirgi wanda masu jirgin sun san kadir za su ɗauke su sai fasinja suka ce kar ka yadda ka ɗaukan mana waɗannan yan fashi ne ka taba ganin mutane masu ba kaya ba komai sun galimin su ka gani ko yan fashi ne kar ka dauke ni na san wannan zan dauke su sai ya dauke su shi mai jirgi da ya dauke su suna tafiya cikin zurfin ruwa sai khadir ya dauki gatari sai ya bambare katakon jirgi ya huda shi tsakiyar ruwa cikin zurfi a'a ai ba annabi Musa ba kowannen mu anan ba zai yarda ba kawai kuna cikin jirgin ruwa tsakiyar ruwa mai zurfi fasinja ya ɗauki gatari ya huda muku jirgi ba za ku yi magana ba balle annabi Musa wanda ya san abu uku ne ya faru a nan yanzu ga dai halakar da dukiyar wani ko da wani ba zai mutu ba dai an ɓata jirgin mutane halakar da rayuka na uku ko da wannan duk bai faru ba tsoratar da mutane an hana a tsoratar da muminai to duk waɗannan abubuwa guda uku ga sun faru lokaci ɗaya a cikin wannan nema yanzu masu jirgin sama ba za su yadda mutum ya shiga da makami a hannunsa ba saboda tsoron abin da shi kadir din yayi a jirgin annabi jirgin waɗancan kada shi wani wuri ya bude makami a wajen mai tuka jirgin sama sai ya samu gatari ya huda jirgi sai annabi sa ce a a a a kharajta hali tumriga yanzu ka huda jirgin nan kenan dan ka halakar da mutanen cikin jirgi lakar ji ta shi annabi hakika ka aikata mugun abu
قال ألم قل إنك لن تستطيع معي صبرا قال ألم قل إنك لن تستطيع معي صبرا قال سي خدر يتي آه آه أشي تند فرقو بنغيا مكا بإنك كي إنن ban gaya maka ba innaka kai din nan lan tastati'a ba za ka iya hakuri ma itaye da ni ba za ka iya hakuri tare da ni ba ai na gaya maka an soma kenan ko قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا نعم.
ترهدني من وما الأسرة.
ترهقني من أمري عسرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري يسرا قال سي النبي موسى يا مريري ce masa ce kai hakuri kai hakuri kar ka kama ni da laifin da ya faru gare ni akan mantuwa mantawa nayi na manta da ban da, da ba don mantuwa ba da ban ba zan tambaye ka akan wannan ba la tu'akhidni kar ka kama ni da laifi bima nasitu na abin da na manta na tambaye ka wala turhiqni sai ka riga yin hakuri da ni kar ka rika kallafa mini cikin wannan tafiya tamu usuran abubuwa masu nauyi ka rika yin haƙuri da ni in na manta ka rika yafewa
فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلام فقتله قال قتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا shikenan aka yafe wa juna dai wannan mantuwa ne a je an yafe aka ci gaba da tafiya suna tafiya suna tafiya sai suka samu yara suna wasa sai Khadir ya dubi wani yaro kyakkyawa a cikin su ya wujujjuga ya buga kansa a dutse ya kashe shi wanda suka ce a kama shi ma ya yanka shi da abin yanka ko da yake ba shi da wuka dai wujujjuga ya buga da dutse ya kashe shi sai ce a a a a a a qatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin laqad jitiya nukura yanzu kawai zaka kashe rai tsarkakakke wanda bai yi laifi ba balle a kashe shi domin la ilaha da mumri'in muslimin illa li ihda salasin jinin ɗan adam a kashe shi ba zai halatta ba sai ɗayan abubuwa guda uku sai in ya kashe shi in an rasa mafita sai in ya ridda ya bar addininsa a kashe shi in bai tuba ba sai in ya yi aure ya yi zina an samu shaidu tabbatattu guda hudu ko ko ya yi itirafi bai janye ba a kashe shi to wannan mutum me ya yi cikin waɗannan lafiyarsa kalau ba laifi ba komai ka kashe shi kai amma ka aikata mugun abu fiye da na da wancan imran ne mummuna wannan ko mugun abu munkari wanda kowa ba zai yarda da- da kyansa ba a kuma surar da muka wuto da yake sura ce ta annabci ta mujiza ta shari'a me take cewa wala taqtulun nafsan allati harrama Allah illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura suratul isra'i da yake ta annabawa ce ta shari'a ce ita an ce kada kashe mutum to Musa in ya ga an kashe mutum zai shiru shi ko annabi ne ba zai shiru ba ko wancan sura ta ce wala tubazzir tabzira innal wazina kanu ikhwana shayatin fu da jirgin mutane dai ba su yi ma komai ba ko ba abin da ya faru ko a waje ka samu jirgin ka dauki gasari ka bata shi ka yi bazzaranci ka harka da dukiyar mutane kuma ga ga tsoratar da mutane to duk wannan dai mai shari'a ba zai yarda da wannan ba amma shi mai haƙiƙa a hankali abin zai dawo kamar yadda yake da kamar misalin ka shuka masara dai masarar ta, ta- ta- ta zama ganyaye daga baya ta zama kara in an bi a hankali a hankali har ta goyo ta mai da ƙwaya irin wadda ka shuka wato ta fito daga cikin haƙiƙar kenan ta dawo shari'a ta biyo ta tawili ta dawo aqattata nafsan zakiyatan bi ghairi nafs laqad jita ya nukura haƙiƙa ka aikata mugun laifi قال ألم قل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ألم قل لك إنك لن تستطيع معي صبرا ashe ban gaya maka ba kai din nan ba za ka iya yin haƙuri tare da ni ba yanzu ko me za ka ce ɗazu ka ce ka manta ni yanzu fa قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا
قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا قال ce to yanzu kam daga wannan karo ba zan ƙara tambayar ka komai ba in dai na sake tambayar ka wani abu kar ka ƙara yin tafiya da ni kuma hakika kai dai ka cika hanzarinka ka cika sharuɗanka ni ne ban cika ba in ka kore ni ma ni ne na laifi daga wannan dai ba zan sake ba kuma in dai na sake in ya so kar ka sake yin tafiya da ni فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا فأبوا فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه
قال لو شئت قال لاتخذت لو عليه شئت أجرا.
لاتكت لاتخذت عليه أجرا فانطلقا حتى إذا أتى آل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا شيكنا sai suka yi ta tafiya suna tafiya suna tafiya har suka zo wani gari in ɗakiya da suka zo gari suka yawaye gari duk gabaki da ba wanda ya ba su abinci ba wanda ya ba su masauki aka hana su abinci aka hana su masauki a garin suna jin yunwa kuma aka rasa yadda za a yi fa waje da fi haji da qadda fa qamahu sai khadir suna tafiya sai ya ga wata katuwar katanga a cikin jalalaini sun ce saɓi ɗari ne tsawon katangar haka mai jalalaini ya faɗi ya ce sun- suna tafiya sai sai ga wata katanga doguwa ta tsatsage kaɗan za ta rushe yurugan ya ƙadda yana so ma katangar tana so ma ta faɗi ne fa kama hu sai kabir ya tada katangar kala sai sai laushi kaso lattakatta alaihi ajra wannan aikin da kai waɗannan mutane marasa kirki wanda suka hana mana masauki suka hana mana abinci sannan kai musu wannan babban aiki da da da ma ka yanka musu kuɗi sun biya ne mu samu sai abinci mu samu masauki قال za su ragu bai ne bane shike sai to ga yanzu kan shikenan قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا قال خضر قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا قال sai Khadir yace to shikenan daga wannan kam kai da bakinka ka ce in ka sake rabu da kai to shikenan gashi ka sake shikenan ga rabo mu ta zo kenan zan rabu da kai daga yanzu haza wannan karo shine firaqu rabuwa baini wa bainaka tsakanin mu da kai amma kada ka tafi a jefa maka wani abu a zuciya ka ce Allah da kansa ne ya ce ka je wani wani wani bawansa ka koyi ilimi amma ka bi bawan banda mugun aiki ba abin da ya bari in gaya maka abubuwan nan duka filla filla ka tafi akan basira ka gane su to zai gaya masa kenan abubuwan yanzu dukansu makomarsu a cikin tawili kamun a koma cikin makomarsu cikin tawili abin da ya faru in guda uku ne na farko dai huda jirgi a tsakiyar ruwa mai zurfi mutane za su hallaka in an huda jirgi a tsakiyar ruwa na biyu kashe mutum yaro wanda ba shi da laifi na uku yi wa mutane aikin alheri ba tare da sun biya lada ba ba tare da mu- su mutanen kirki ne ba su ba su da kirki ba tare da lada ba a yi musu aikin kirki na farko shin annabi musa alaihi salamu lokacin da aka haife shi ana jin tsoron kada mutanen fir'auna su gane dan bani isra'ila ne namiji ne uwarsa da ta ji tsoro Ak- me aka yi mata wa auhayna ila musa an ardihi fa za ki kika kira daga akwai muke Allah ya yi kana jin jiri an je ka cikin akwati cikin kogi ruwa ya ja ka ya kai ka har gidan fir'auna aka ji an yi tsinto a akwati an yi tsinto a akwati da aka bude akwati aka tada yaro mai kyau namiji aka jefa maka farin jini wani kai tare ga mahabbatan minni ai da ruwa na harkarwa da baka rayu ba Musa ɗaya kenan kashe mutum naji an kashe shi kai baka taba kashe mutum bane fa wa kaza hu sai sa qabi alai kama riba kibda wajen raba fada ya mutu shine ma dalilin barin gari ana shawaran za a kashe ka ka bar gari ka je madina ka shekara shekara goma ka dawo da annabci da kashe mutum laifi ne kashe kafiri laifi ai ka kashe babban kafiri ma mai aka ce maka balle da kashe dan karamin kafiri na uku ka je ka tura dutse ka buɗe ruwa ka sha yadda dabbobin annabi shu'aibu da aka kai ka wajensa aka ce nawa za a biya ka kace ai kai kai kai kai saboda Allah kan baiti to kai kana so kai aiki saboda Allah ni don na aiki saboda Allah sai ka tambaye ni dan me nayi haka to kaga wannan duk tawili ya mai da su sun dawo cikin abinda Musa ya sani ta hanyar tayili yace to zalika eh, yana cewa ta unabbiuka da sannu zan baka labarin bitawili makomar malam tastadi alaihi sabran abinda baka iya yin haƙuri ba a kansa to zan gaya maka makomar su duka gabaki daya أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا أما السفينة وكان لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا أنا تعالى دي tunda muke karanta surar nan kuna jin da yadda karamomi suke faruwa kare ya bi waliyai ya zama babban halitta a cikin halittun Allah har Allah yana ya sa cikin Qur'ani sa ana karantawa saboda ya bi waliyai kare ne fa sannan muna karatu ya muka iso kifi banda an ci wani abu a cikinsa an rage shi an ce a kawo sauran ashe sauran ya zama kifi mai lafiya da ransa da lafiyarsa ya koma cikin ruwa Allah ba karama cikin nan sannan an shiga tsakiyar kogi an ɓamɓare jirgi an huda shi amma jirgin ruwa bai shiga ba mutane ciki ba su halaka ba har an fita lafiya amma an ware allo guda cikin jirgin Allah ba karama cikin wannan nan ku an tadda katanga ta yi kusan waɗuwa ta ko ina ya sa hannu ya tattaba ya tattaba ta koma don Allah idan ka kira birkila ka ce katanga ka ta ɓaci shafawa zai yi kawai ya ce shi kenan ai can ya rushe an nemo siminti an nemo karfe an nemo bulof an nemo yashi tukuna ai aiki ko amma shi shafawa ya kawai sai katanga ta koma ta daidai da Allah ba karama cikin wannan shi Qur'ani fa muna karantawa ne ba don mu sha labari ba don mu yi imani da shi ne abin da ya faɗa duk gaskiya ne kenan wanda yace ba waliyai bai karyata alkur'ani ba wanda yace ba karama bai karyata alkur'ani ba wanda yace iyakan iliminsa shine ilimin addini bai karyata alkur'ani ba ga annabi Musa ma iliminsa bai haɗe dukkan addini gaba ɗaya ba sai da ya karɓi wani wurin wani bawan Allah ashe mutumin da yake da wani ilimi yace shi iliminsa duk abin da bai sani ba ƙarya na bayyuwa kaddara haka zai zama karyata qur'ani ne wannan fa fa kulli zi ilmin alim ko me ilimin ka an fi ka ilimi shi wanda yake wanda aka ce wai ya fi ka din ma an fi shi ilimi shi ma wancan an fi shi ilimi har ya kai ga annabawa har ya kure ga annabi Musa har ya kure ga annabi Ibrahim in aika annabi Muhammadu an tuke kenan sai Allah duk wannan qur'ani ne muke karantawa don ai imani da shi ba don mu sha labarai ba da abin da ya faɗa gaskiya ne amma safinatu jirgi da na huda kace min da gaji ta ce an imran na aikata mugun abu yusuri alaha na huda shi dan harkar da mutane in bata jirgi to wannan jirgi amma safinatu fakanan li masakina jirgi kinai ya amaluna fil bari suna yin aikin neman abinci a cikin kogin fa'aratu ana ibaha sai na so in aibanta wannan jirgi ya zama ɓangarere an huda shi ba da amfani wa kana wara'arun malikun domin bayan annabi musa da khadir sun wuce waɗannan masu jirgi wani sarki zai mallaki ƙasa kwanan nan zai kwace dukkan jirage kyawawa amma ita da wani jirgin ɓangarere ne a yashe ba zai ɗauka ba in wannan wuni lokacin ya wuce sai su gyara jirginsu su koma su yi ta yin kabu-kabu da jirginsu a cikin kogi su annan miskinai shin ɓata jirgi ya taimake su ko ya yi musu ɓanna ya zama kamar yadda likita zai ce wannan ƙafa taka in ba yanke ba za ka warke ba shin in an yanke an taimake shi ne ko an yanke ƙafarsa an cuce shi amma dai wanda ya ga ana yanke ƙafar mutum ai ya ga ana tadi to saboda haka ne tawili kenan zalika tawil amma safinatu fa kana limasakin ya'maluna fil bahri suna aiki a cikin wannan kogi suna samun abinci farattu na so an aiba an aibanta farattu na so an aiba an aibanta wannan jirgi in bata shi yanzu kowa mai mai kama jirage masu kyau in ya tadda shi ba zai dauka ba kamar dai ana kwace motoci masu kyau sai aka da wata mota akan duwatsu an cire mata tayoyi ba batur za a dauka za a wuce ko in an gaba dauka an wuce in aka dawo da tayoyi aka dawo da batur sai yaya mota ta dawo sai a ta yin job kafin da na yake na taimake su ne ba na cuce su bane wa kana wara'ahum malikun bayan bayan wannan lokaci in kun wuce din akwai wani sarki zai zai zai zama mai kwace jirage ya kuzu kullu safinatin salihatin kenan zai kwace dukkan jirgi mai kyau rasban ka kulla bai shigar da wancan safinan nasu ba saboda kullu tana warewa wani lokaci ya kuzu kulla safinatin ta in ba sa salihatin ba har bace har wanda ya bace kenan tunda kullu aka ce ta amma kullu tana warewa a amuru bil khusuf kullu safinatin rasban kwace nan kuma har yanzu ga wata karamar ta kullo shin wa ya san abin da za a yi gobe balle jibi balle gata banda Allah gaibu ne ko to wannan wani Allah ya sanar da shi za a yi muguwar gwamnati nan gaba saura kaɗan za ta kwace dukkan jirage masu kyau sai dai wannan to nan a nan ma ana mana kistoshi farkon sura an kistanta mana mugun sarki mai kashe mutane sai dai in sun ce sun yarda za su bauta dodo in ba su yarda ba kashe su za a yi wannan kenan daga ya nusu ga wannan sarkin shi ba mutane yake kashewa ba kayan su yake kwacewa da sauki ko akan wancan na ce da sauki kenan akan wancan ko to za a faɗi wani sarki nan gaba shi ko zai taimaki mutane duk abin da suke so zai musu in dai za su yi imani shine zulkarnaini
وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا shi ko yaron da na kashe kace na kashe nafsan zaki tan bi ghair nafsin fa kana abawahu mu'minaini iyayensa uwarsa da ubansa mu'minai ne bayin Allah mutanen kirki amma shi wannan yaro kamar yadda na gaya maka in an jima wata gwamnati azzaluma za ta zo ta kwace jirage kyawawa kuma na gano wannan yaron ma in ya girma kafiri zai zama kuma zai ja iyayensa cikin kafirci saboda haka na kashe kar ya girma ma balle ya kafirta din ya ja iyayensa wajen kafirci da yawa irin wannan yana faruwa domin da yawa mutane sun karbi zikirin Allah da alkawari a hannun bayin Allah suna yi suna yi wani zamani ya zo an ce musu zikiri shirku ne zikiri shirku ne ƴaƴan sun taru sun musu wa'azi sun ce je ka an bari haba baba an ce ba kyau haba baba an ce shirku ne me yasa ba za ka bari ba ku ji an bari shi ke da zai bada ruwan ne wai shi an masa wa'azi zikiri shirku ne wannan mai wa'azi wa iyayensa ya raba shi da zikirin Allah ya warware masa alƙawari tsakaninsa da Allah da ya mutu yana ƙarfi da bai fi ba amma gashi ya girma ya zama istawa da alaihi shaytan fa ansam zikr Allah laka hizbu shaytani ya fudda shi daga cikin hizbullahi masu zikirin Allah ya mai da cikin hizbu shaytani makiya zikirin Allah da ya mutu yana karami da bai shi ba to saboda haka ne na kashe wannan yaro zai girma ya zama kafiri kuma zai shigar da iyayensa cikin ra'ayinsa shi yasa na kashe tun yana yaro ina ina ina muna roƙon Allah ya canja musu ya'ya na gargari bayan na kashe wannan famar guda mu gana ba mu menene fa khashina sai muka ji tsoro an yurhiqa ma tughyana wa kufra fa khashina anan can wajen an aibaha ya ce fa arattu naso in aibanta da yake aibi ne sai ya sa damirinsa shi kadai naso saboda baya sai dangana wa Allah aibi kar a ce fa arada Allah ko fa arada rabbuka ko fa aradna a'a fa arattu saboda laifi ne zalla aibanta jirgi nan ku abu biyu ne suka haɗu akwai kisan kai akwai canja mai kyau to kisan kai nasa ne canja mai kyau na Allah ne saboda haka ya kawo da mirin na fakashina an yurhiqa ma duya wa kufa sai muka ji tsoron kada dan ya girma ya mai da su ka ya kallafa musu kafirci da ba sa so a dole buguyanan saboda jiji da kai da girman kai wa kufran da kafirci
فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما فأردنا sai muka so saboda aka kawo damirin na wajen kisan kai nasa wajen canjawa na Allah Allah ne zai kawo an yi baddila ma rabbu ma khairan minhu zakatan ba ka ce nafsan zakiyatan ba to Allah zai ba su khairan minhu zakatan wanda ya fi su tsarkaka Allah zai ba su yi musanya musu wanda ya fi shi tsarkaka ko waɗanda suka fi tsarkaka wannan iyakan tsarkakar sa kamun ya balaga ne daga ya balaga zai zama kafiri ya bata iyayensa to muna roƙon Allah kamar an musu operation ne an yanke mugun abu an bar sauran zai rayu ya kyau a faradna an yi bajjira ma rabbu ma khairan minhu zakatan wa aqraba kuma mafi kusacin ruman tausaya wa iyayensa wanda zai tausayin iyayensa kuma tsarkakakke وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك ما لم تسطع عليه صبرا أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا آه، أما الجدار شيكو جدا كتنغا da na gyara kace dan menene zan gyara wa mutanen banza katangarsu in musu aikin da ya kamata a karɓi lada ban nemi lada ba to shi wa ita wannan katanga gidaru da larabci namiji ne katanga da hausa ta mace ce saboda haka za a ji fassara suna tafiya wani iri amma gidaru ita wannan katanga fa kana li gulamain yatimain fil madinati katanga ce ta waɗansu yara fil madinati a cikin wannan garin wato can da yake maganan banza aikin banza suka yi ta ce a fantaraka hatta za a ta ala karyatin aka faɗi karyatin nan ko da yake za a faɗi abin kirga sai madinati babban birni can sun yi halin banza sun yi ƙauyanci sun ki saukar da baƙi sun ki ba su abinci a kira su mutanen ƙauye nan kuwa akwai gulamai ne timai ne fil madinatu kana abuhu ma salihan saboda sana'ar uban waɗannan yara to za a ce madina babban gari wato rashin ba abinci laifi ne rashin saukar da su laifi ne saboda haka in za a yi wa kirari wa annabi Ibrahim kullum ana cewa mai girmama baki mai son baki mai yankawa baki bijimi ya soya ya kawo mai ba su masa ana ta faɗin girmansa da wajen girmama baki har sai ka hadisu bai Ibrahim al-Mukramin kullum saboda haka halin musulmi ya saba da halayen mutanen da ake kiransu sun ci gaba na zamani shi halin nasara duk wanda ya gani bai yadda da shi ba sai dai daga baya in ya yi abin yadda ya yadda da shi saboda haka baya saukar da bako a gidansa balle ya bashi abinci sai ya nema masa wani wuri wai shi hotel in yana da kuɗi ya biya in ba shi da kuɗi kuma san yadda za a yi amma ba zai saukar da shi gidansa ba ba zai bashi abincinsa ba saboda bai yadda da shi ba ka'idar boko kenan duk wanda ka gani kaka yadda da shi sai ya yi abin yadda amma ka'idar musulunci duk wanda ka gani ka yadda da shi sai ya abu rashin yadda in ya abu rashin yadda na farko ka ce a ya mutumin nan da na gan shi kawai mutumin kirya ya ga watakila ko mantuwa ne irin na annabi musa din nan da aka faɗa watakila mantuwa ne in ya yi na biyu ka ce a kai wannan mutum ya jefa min shakka in ya yi na uku sai ka ce to ha za ka raƙu bai yi bai naka wannan mutum ashe ba yadda ɗauke shi bane tafi abunka ta haka ne al'adar musulunci kowa ka gani ka yarda da shi sai ya aikata abin da ba shi da kyau ka ɗauke shi mantuwa in ya aikata na uku ce shi kenan ashe ba yadda na ɗauke ka kai shi kenan ba ruwana da kai to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna fil jannati ghurfatan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha la yadkhuluha illa man afsha salam wa at'ama at-ta'am wa salla wan nas niyam Allah na da wani irin gida cikin aljanna irin sa ba ga yadda yake ba mai kyau daga waje ana ganin ciki daga ciki ana ganin waje ba mai shiga wannan gida a cikin aljanna sai mutumin da yake yawan ciyar da abinci mai yawan gaida mutane sannan mai yawan sallah mutane suna bacci saboda haka ana kwaɗaitar da mu kenan ciyar da abinci wa miskinai da baki ana kwaɗaitar da mu yawan gaisa da mutane salamu alaikum salamu alaikum duk wanda ka gani mutumin kai masa ka sassauta masa jiska ka kai masa annabi ya ce in baka da abin sadaka ma wa mutane to kai musu sakin fiska kai musu dariya shi ma sadaka ne wa galibu la mai yati mani fil madinati wa ka wannan katanga da na gyara na waɗansu yara ne marayu fil madinati a cikin wannan garin wa kana abuhu ma salihan li gulamain yatimain fil madinati wa kana ta kanzul law ma kana abuhu ma salihan akwai wata ajiya a cikin gidan wanda ubansu ya tona ya ajiye musu na dukiya da kayan ilimi kamun su girma shi ubansu wani mutumin kirki ne saboda haka na gyara katangar domin in ta zube ta faɗi kamun su girma wurin ya zo kufayi za a nemi inda za a kai su shikenan kayan ya ɓata kenan a matukan gidan yana gida har su girma Allah ya nuna musu inda ajiyar ubansu take su tono su ɗebo dukiyar da kayan ilimin da aka ajiye musu suna na gyara wannan kenan wa kana abuhu ma salihan kenan a duk mutumin da ya kuskura ya karanta wasu karatu wanda ba musulmi ne asali suka rubuta ba to ya mai da hankali duk mutumin da zai ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam ce iyayensa ba musulmi ne ba wato a'udhu billahi da wannan mutum a'udhu billahi da wannan mutum nakan ji mutane wanda suke kiran kansu wai su musulmi ne amma suna faɗin mugun magana dangane da sayyidina abdullahi wanda ya fi manzon Allah da muguwar magana sayyidina da da da sayyidatuna amina mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna jin Allah yana waɗansu marayu ma kirari cewa ubansu mutumin kirki ne yaya annabi zai zama ba haka ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam iyayensa musulmai ne muminai ne yana faɗi ma ce tun daga adam da hawwa'u har kawo aminatu da abdullahi bai taba shiga mugun wuri ba bai taba shiga mugun wuri ba sallallahu alaihi wasallama kuma su aran fatarati ne zamanin su babu annaba balle balle su koya musu yadda ake ibada kuma da Allah ya aiko shi ya zo inda kaburburan su suke ya tashe sun yi imani da shi ya san inda kabarin abdullahi yake can kusa da madina din yasriba ya san inda kabarin mahaifiyarsa yake anan abuwa ya tashe ta sai ya tafi sun yi imani da shi saboda haka a kiyaye irin waɗansu miyagun maganganu da suke fitowa daga bakin wasu mutane da suke karanta tarihin da ba musulmi ne suka rubuta ba ko ko musulmin da suka rubuta ba sun rawaita ne wajen musulmin kirki ba a wata rana zamanin abbasiyawa suna wahal da jikokin sayyidina ali to sai wani daga cikinsu da aka yi masa bakar magana muguwan magana sai ce shin kam katangan da kadri ya gyara saboda menene ya gyara wannan katanga yace katangar marayu yace saboda ubansu mutumin kirki ne alkur'ani ya faɗa mana shi yasa aka gyara su ce to gaya maka ubansu kirkinsa bai kai ubana da kakana ba ni dan sayyidina ali ne jika annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ashe mutum ya tsaya yi abin kirki ko bayan ka mutu Allah zai kiyaye maka zuriyarka in dai ka tsaya ka gyara tsakaninka da Allah ka Allah zai gyara maka zuriyarka sai dai wani abin da Allah ke gudanarwa cikin mulkinsa shi da yake la yasalu amma yaf'alu banda Allah ba mai iya danna annabi Musa ya zama almajirin wani malami sai Allah mai iko to saboda haka Allah yana yin iko mutum ya zama babban mutum kamar annabi Nuhu sai a shi da ya zama ba yadda yake so ba wannan Allah yana yin haka in ya ga dama Allah kiyaye mu da mu da zuriyarmu a amma jafa galibu la mai ne timani fil majiyati wa kana ta daukanzun lahuma wa kana abuhuma saliha wato ubansu mutumin kirki ne fara da rabbuka an yablu ga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma saboda haka Allah ubangijinka yake so anan ya fito da lamiri ya mayar wa Allah shi kadai fara da rabbuka da yake duk aikin alheri ne gaba ɗaya babu na laifi ciki na farko fa'arattu ana ibaha laifi ne zanna bai kamata dangana wa Allah wannan ba annabi ibrahim na ce wa idza maridtu fa huwa yashfini bai ce huwa allazi yumriduni wa yashfini ba bai ce Allah shi ke sa mini ciwo ya sa min lafiya ce in nayi rashin la huwa yutimuni wa yasqini shi ne yake ciyar da ni Allah shi ke shayar da ni bai ce huwa yumriduni wa yashfini ba shi ke bani ciwo shi ke bani lafiya idan kuma nayi rashin lafiya shi ke warkar da ni saboda ladabin su to annabawa yace farattu an aibaha wajen aibi kenan arattu yace ni sai na so in aibanta jirgin don su samu ya amfane su wajen kashe yaro da canja mutanen kirki fa'aranna ya sa lamirin kansa wajen kisan kai lamirin Allah wajen canja kyawawa sai lamirin ya zama da rummaida nan kuwa gyara ne zanna ba rabarsa ciki sai ce fa'ara da rabbuka sai Allah ubangijinka ya so an yabnuwa waɗannan marayu su samu katangar su lafiya lau gidansu lafiya lau har su balaga ashudda ma su kai ƙarfin su yabnuwa su dama wa yastakhrija kanzahuma su samu daman fitar da ajiyar da ubansu ya ajiye musu wannan duka nayi ne rahmatan min rabbik saboda tausayi daga Allah ubangijinka da ya ji tausayi waɗannan marayu don kada su samu maraici ga rashin uwa da uba suna ƙanana ga kuma rashin gida ga kuma rashin kayan ajiyar da aka ajiye musu ciki saboda haka tausayin Allah ya biyo ta kansu ne musu wannan gyara fara da rabbuka ya buluga shi dauma wa yastakhrija ka zama rahmatan min rabbik bari in gaya maka gaskiya wa ma fa'altuhu an amri duk abin da na aikata nan ba ni ne na aikata ba akwai wanda ya sa na aikata shi wani ne yace a yanka rago Allah ko sun yace yanka yaron nan sai kaki to saboda ga duk abin da aikata mara kyau din nan da ka gani to ba ni na sa kaina ba akwai wanda ya sa ni wato da wahayi na ilhama kenan da wahayi na ilhama wa ma fa'altu wa namni zalika tawilu ma lam tasti alaihi sabra abinda ka jin nan shine makomar duk abin da ka kasa yin haƙuri din nan da na aikata kake cewa imran nukuran din nan lattakatta li ajran din nan duka sabo makomar su kenan kaji yadda abin yake karka koma da shakka ka ci an hada kana an ce an zaba maka malami amma malami banda miyagun abubuwa ba abin da yayi
ne yake tambaya wai ya je aikin haji to sai su fita ruwa mina da ya je mina sai mafarki da ya mafarkin nan ko bai samu ruwan da zai wanka ba amma sai ya wanke daidai inda daudan ya taba amma bai wanka ba waya ya haji sai yake ai mafarki baya bata haji jinin haila baya bata haji jinin haila yana bata azumi amma baya bata haji mafarki baya bata baya baya bata haji baya bata azumi mafarki saboda haka wanka zai yi kawai duk lokacin da ya samu ruwa ya yi wankansa ya yi sallarsa wanda bai yi ba idan daudan ya taba wani wuri ya wanke wani wuri sai tambaya ta yana cewa wai shi dai maliki ne ya banaga amma baya son ya yi zina amma ko ta hanya da yake bi domin ya fitar da maniyi yaya ya yi laifi ko bai laifi ba wato duk haka dai da ya yi haƙuri bai yi su baɗin da ya fi bai yi zinan ba bai istimna'i din ba wato waɗansu kan ce za su istimna'i da hannunsu yi wasa da hannunsu kan su fitar da mani wannan duka ai in ka riga ka saba shi din ma sai ka yi dole kullum saboda haka yi haƙuri da har lokacin da in mafarki ya same shi mani ya zube shi kenan in ku ba haka ba har lokacin da da ya samu ya aure din kuma iya aikata wannan saboda zai amfani lafiyarsa babu laifi sai ta mama ku shau aka magana kasar nan nan dai ba a shari'a ta musulunci to amma idan na je kotu aka bani alqur'ani na rantse ni karantsewa da shi na yi laifi wane ne yace Najeriya ba a shari'ar musulunci in ya rantse ya kafara in ya ce ba a shari'ar musulunci ya je gidan wani ya ga mace mai kyau ya sa ta a gaba yace zo mu tafi ina son ki ki rabu da wannan miji naki matsiyaci wanda ko abinci baya kawo miki yayi haka ya kai gidansa ya gani za a yi shari'ar musulunci ko ba za a yi ba ko ko wani ya saki matarsa yau ya je gobe ya daura mata aure ya gani za a shari'a musulunci ko ba za a yi ba ai Najeriya ta arewa shari'a musulunci ake sai da abin da bature ya ciccire daga cikin haddodi saboda ba su dace da ra'ayinsa ba ba mai addini bane shi mai raba addini da siyasa ne saboda haka su kadai ya ciccire ba wai shari'a ana yin shari'a musulunci a Najeriya waɗannan abubuwan da nasara ciccire su ne kawai wanda ba ba a yi muna fatan yadda gwamna kafiri ya ciccire su in gwamna musulmi ya dawo ya mayar sai tambaya ta saka suna cewa aka kalla ya halatta abin wanda yake shan wiwi wazifa amma ba san abin da yake da jin wazifa ai shi ita wazifa ai an hana mai shan taba ma yin wazifa balle mai shan wiwi kuma bin wazifa ko mutum ya sha giya ne kuka yi wazifa tare ai ita wazifa ba wai limami ake ɗauka in an yi da shi in ta in ta ta ɓaci ta mamu ta ɓaci ba kowa wazifa sai yake yi shi dai buɗe wazifa yayi kuma ya muku addu'a amma in alwala ta warware zai koma ya je yo alwala ya dawo a ta wazifa ya zo ya riska ya biya tun daga farko ba liman bane alhamdulillah Allah mai gafara Allah ya ji gan wannan ne iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu mu Allah saka wa shehunan mu da alheri albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi addu'o'in mu da addu'o'in waɗanda suke neman addu'a wurin mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mana addinin mu da mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya samu zauna lafiya Allah ba mu alherin duniya da lahira kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم